الرجيم الحمد لله الذي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة biyar ga wannan mulhijja shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira na bani salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha tara da lafiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya da rasina arba'in da takwas yau za mu tashi da rasina arba'in da tara a cikin wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaytan mun kuma tsaya akan babun da yake cewa babu ma yasta'adu minhu fi salat sai muka yi tambaya an manta na tafi lokacin da ya wala mu ya kafin mu da kun da yake da so babu da yake magana akan abin da ake neman tsari da shi wato a cikin sallah wani abubuwa ne annabi ya umarce mu ne mu dari da su a sana to shi ne muka ji hadisi na ɗari uku da arba'in da hudu ana aisha qalat radiyallahu anha sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasta'idu fi salati na na aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na ji annabi alaihi salatu wasallam yana neman tsari a cikin sallar min fitnatil dajjal daga fitnar dajjal sai muka hau bayanin dajjal a takaici na yadda wato zai zo ya kusuranci duniya kuma annabi ya gaya mana babu wani annabi da bai nemi tsayi da fitar da duk annabawa amma da annabi ya zo sai karin bayani kuma muka ce na sauda Allah ya kara mata ya shi sa duk nijarin da take ciki kada ya mata zancen dujar shi kenan sai kuma gaba ya sai hankalin ta ya kau kada ya mata zancen dujar gaba ɗaya hankalin ta bai tashi sai muka ce a bayanin da muke yi cewa annabi isa zai zo ya kwana ya kewaye duniya a kwana arba'in aka annabi ya gaya a cikin kwana arba'in sannan kuma ɗaya daga cikin illar dujar in dai ka nake ya haɗu da kai in ba kan da garkin da annabi ya faɗa kai masa ba to sai ka bi shi sannan zai zo da abubuwa na ajaibu kudratillah zai ce ai ruwa ruwa ya sauka ya kashe ya raya irin wannan abubuwan da in ba Allah ne ya tsara mutum ba kamar yadda annabi ya gaya mana hanyoyin da zaka buka tsara kanka daga dukkan hanyoyi biyu na farko shine haddace ayoyi goma na suratul kafi tare da sanin ma'anonin sanin ma'ana kyakkyawar sani aya goma kawai sannan kuma da karanta wannan addu'a wato da annabi ya koyar da mu wanda za mu biya nan gaba a hadisin gaba dangane a cikin sallah to wannan su ne za su amma ba da haka ba shi da annabi yace duk wanda ya gudu ya canza hanya in ya ji dutar zai yi nan to kar ya gudu da ya canza gudu kar ka ba hanyar domin yana da mutukar dabara da wato ɗaukar hankali sannan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana da wanda yake kama ya gaya mana da wanda yake kama daga cikin manya-manyan wato kafirai shi ne wa biyu na gaya muku sunansa shi ma a wannan lokacin ya sunansa ibnu ibnu kadad ko abdul uzza ibnu kadad yawwa to tambayar mu shine muka faɗo cewa annabi isa alaihi salatu wasalam zai zai dawo shi zai zo ya maganin duniya ko da yake bara mu dan kan abun a gurguje sai mu zo gaba annabi isa alaihi annabi alaihi salatu wasallam yace mana zai kewaye duniya ranar farko dire take da kwanaki kira har an sabai su ce da rani zalla annabi yace ki da da ku kai rana ta biyu take da kwanakin wata rana ta uku ta ke sauran kwanakin kuma daidai da kwanakin duniya mun ji kuma mun yi imani hakan za ta faru saboda haka annabi isa ne a rubutar zai rika yawo duk duniya ta ya kewaye ga abin da yake inda ba zai shiga ba kawai maka da wasiya su ba ba ɗan nasa ne ba ba idan ya je zai gama da rubutun kewaye gara ba zai iya shiga ba dole sai dai in yau da kujerza ɗan nasa ya nasa su fito su bi shi in suka zo guda mala'iku ba za su domin rabar dukiyar ke sai ku biyu shi ne za ku iya tuna magana da muka yi a wani karatu cewa mutuwa a gari a wani gari ba zai ke nuna lallai ka samu rahama domin abuja yana maka yi wani da bilin gira maka son ko saboda haka mutum da ya yi kyakkyawan ƙarfi kawai ko aina ko a mai rike mu domin abu ayyuwal ansari muka ce gawar da tana ina tana ba da faruwa babban sabon annaba ne mai farin gida da ake fara wanda ya soki annaba ne na zuwa gawarsa tana ba da ya tabbata tarihin cewa inda aka binne shi a wajen gawar babaroma mai zuwa fadar babaroma kuma kaga abu ayyuwal ansari na aljanna ne saboda haka mutuwarka a wani guri kawai ba ita take nuna cewa shi ke nan kara wata ko ba kara wata ba dan mutum ya mutu a Amerika sai shi ke nan ko ya mutu a Ingila sai shi ke nan saboda haka dujan zai zo ya wannan ta'adin ya kundiri mutane to su kuma musulmi a wannan lokacin sai su gudu su je cikin baitul maqdis su kullata domin dai haɗu da mutum kuma sannan duk dukiya in baka yarda da shi ba kawai zai kwace ma dukiya ya rika hanta bila ya zo da zalunci ya cika duniya da zalunci ko ina ka ne dukiyar ya addabi mutane saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya sa ya saukar da annabi Isa a wani guri da ake kira Adimatka can Syria wani guri akan wata hasumiya inda ake kira madarakin baisa wanda yahuda sun taba rushe gurin saboda sun karanta a tarihi annabi isa a gurin ta nan gurin zai zako ya zo ya karkace su kawai suka rushe su zo da aka gini dai an maida to a nan gurin za a saukar da shi a tsakankanin fuka-fukan mala'iku zai dawo da haka gefe da gefe idan aka sauke shi sai ya sauke don sun kuyar da kansa dama a tuba da annabi ya gaya mana da ta jini zai rika wato ko da yake kaga wato annabi Isa alaihi salatu wasalam gagin sa kamar da ruwa da yana daga da ruwa gojin da fa ne da ruwa ga kamar ruwan da yake fitowa da cikin gojin da kamar dubu aka yake walƙawa saboda haka annabi Isa alaihi salatu wasalam zai doka wannan ne da ya doka ya dago kansa duk inda ya kalla iya inda numfashin sa ya kai duk inda ya ga kafu ne kuma inda ya wannan idan sa ya kai gurin sa ya mutu duk wanda ya huce ko azu shi kuma tsayin mu'jiza da zai sauka da ita kenan inda ya kallo nan gurin ya kalli gabas inda ya da kafirai a gurin iya inda ganin sa ya tike to duk wanda ya kalla ya mutu kawai sai ya yi sai ya bai bakari yana zuwa sai kwankwasa kofa da ya ummata koba kawai ba tare sun tambaya ba duk da suna cikin kurkiki kawai sai a tawo a buɗe ana buɗewa sai a ga gini sai aka yi aka gane gini ana ganin za a ce ruhun la haza ruhun la ne da saboda annabi mu kan ya ga wani sifar da gini nufi annabi ya faɗa a sifar wani sahabi muka tambayi sunan duk an manta yanzu an tuno ya sunansa a na wasu wani sama'an hadisi ya kawo hadisin shi ya kawo hadisin kaga Allah ya ji kan injiniya ba dan yaro ba shi kadai ya wannan aikin ba tsofi ba injiniya ba da aliyu shi kadai ya ba da wannan azabar da zai turo mu cewa ya nemo ran da muka gama karatu ranar kuma da ba yana da wannan abu duk wani abu ko tambaya akai to ranar ka ba ki aiki zai je wuce urwa ibn mas'ud al-sadafi urwa ibn mas'ud al-sadafi shine kikkiawan sahabi ku saboda haka kamar daya mun biya da kuwa da man da ku kai a cikin wannan littafi lokacin da muka zo bayanin Isra'il cewa annabi ne da zai zura ya ji sama ta a sama ta nawa annabi ya yi ta biyu shi da annabi ya haya sai muka ce a lokacin muka ce annabi ya ce kamar tsaye da urwati ibn mas'ud al-sadafi manta wa kuke to to saboda haka da ya bude a daidai lokacin mahadi muhammad ibn abdullah sunansa ke shi mahadi ba mahadin mutanen ba ba mahadin gaske muhammad ibn abdullah dikan alhassan ibn ali shi ne annabi yake cewa muna gode wa Allah madaukakin sarki da Allah ya sa ɗaya daga cikin tsatsan mu ne zai zo yawa ya ce wato ya yi wa wani annabi imani domin a daidai lokacin da ya shigo Muhammad ibn Abdullah Mahdi ya yi nufin za a yi sallar asuba tunda duk kowa ya gane shi zai dawo da baya sai ya ce zo ya yi imani tunda annabin Allah sai annabi ya ce ya da kuka yi neman sai ya mai saboda haka Muhammad ibn Abdullah Badi shi zai jagoranci sallar Annabi Isa na bayan sa shi da Annabi ya godiya ya gode wa Allah cewa wani daga cikin jikokin su tsakan su zai ja Annabi Isa neman saboda haka daga nan ana idan da sallah sai Annabi Isa ya ce to a zo a fito duk wannan zalincin da ake jira dole da ya fito yana fitowa sai su yi kan dujal dujal na ganin su zai je ka da gudu annabi na zai yi karfe ta wunsa ya yi nan ya koma nan saboda haka bai daji wato ba zai tsaji waje a wani guri da ake kira babulusti babulusti a nan gurin zai rutsa shi dujal na ganin annabi isa ya rutsa shi kawai zai narke saboda hatsariwancin sa ai kawai da aka faɗa hatsariwancin sa ne ya zabe ta tafiya da wuri kawai zai narki annabi isa da takobi a hannun sai annabi isa ce wallahi tun da na rasa ka sai na tare ka bayan ya narke kamar annabi ya ce kamar yadda kaga gishiri na narkewa a ruwa haka zai narke sai annabi isa duk da haka ya kai masa duka sai ya tare shi saboda haka ya tare shi duk da wannan narkewar da ya yi da annabi da ya fito nuna mutane ne wannan jinin da kuke gani a cikin za a gani a cikin takobin nan jinin dujan saboda haka ku tafi duk inda kuka ga dan tawagar da duk wani mai wuce kuka ga shi kai shi da annabi ya za a rika yawo ana neman yahudu har yahudi ya kuya a bayan bujiya bujiya da ce ya kai musulmi zo ga munafiki nan a bayana ya kuya to wannan a takaitan ka dauki hadisin Nawaz ibn Zaman dogon hadisi beji wajen uku nan ne za a zo nan daga nan kuma za a ba bayanin ya da zuwa wato ba bayanin sa zani ba wannan sai daga cikin abin da yasa ake zo mu rika neman sai daga kyanwa dujar kisa wani a cikin magabata ko a cikin safai ko tabi'ai in ban manta ba a cikin wayannan biyu wani cikin safai dan sai ya sallah yake da karanta sallah yake da karanta addu'a ne wani da dindar ne kuma ka sai saboda yadda suka furkita da wato lamarin dindar kawai su sun dauka cewa an kai sallah dole ka nemi tsari da dindar saboda musibar ta Allah ya tsare to sai dai a daidai wannan lokacin duk wanda suka yi wannan yakin kuma annabi ne ta zo da yake duk wanda suka biyo tawagar annabi Isa kuma gaba ɗayan su Allah ya yaje mu ya gafa Allah wanda ya tsira ke kaga mu ba ma zo mu kai yanayin muna so dai mu cika da yiwa ko je ka ba ku to wannan shi a dunkule abin da zamu kalla wannan hadisin da muka biya yana dusar da mu dangane da wato um mutabbancin neman tsari daga fitinar dindar bayan an dai ya kafin a sallama sannan kuma mutum ya rika lura da irin addu'o'in da ake yi dangane da wato abin da ake neman tsari daga abubuwa masu muni mutum ya rika la'akari da wannan sannan hadisin ya yi wani bayani akan fitinar jujar lallai ita ce mafi girman fitina sannan fa'ida ta gaba shine hadisin yana tabbatar mana da cewa lallai akwai jujar saboda hadisai mutawatirar da suka sannan abu na kanji da za mu koya a hadisin shine kafin cewa dujal kafirci wato kufrun inkarin inkarin cewa akwai dujal kafirci dan wasu na cewa ba wani dujal wai yahuda da muke da zuwa su ne dujal to inkarin akwai dujal na gaske kafirci mutum yana kafircewa da halaka yana kafircewa Allah domin karyata annabi annabi ne yake dujal din zai zo kace a'a wasu suna tawili ce yahuda su ne wasu gashi nan a ido ɗayan da ake nufi akwai hissan wa ma'anar ido ɗayan shi ne wasu ba sa ganin gaskiya ka magana ta kamar mai kyau wai wa ba sa ganin gaskiya ce ƙarya saboda haka shi ne ido ɗaya ba su bane dujar gaskiya dujar su ne wannan mai zubar da annaba alaihi salatu wassalam ya gaya mana hadisi na gaba ɗari uku da arba'in da biyar ana aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga rana aisha matar annaba alaihi salatu wassalam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana da ofis salati to ga addu'a annabi ya kasance yana yin addu'a a sallah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sami wal mazlam wannan ita ce addu'a da annabi Allahumma ya ubangiji domin Allahumma ya Allahu kenan inni a'udhu bika ni ina neman tsari a gare ka min azabi al-qabr daga azabar qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal kuma ina neman tsari a gare ka ya ubangiji daga fitinar masih ad-dajjal dudan mai shafewa wai suka ce an kirawo shi masih kuma kaga shine lakabin annabi da shine ce cewa yayin masih ibn maryam mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qawlihi ar-rusul to me bambancin masih wannan da wancan wannan suka ce masihul barakati wal hidaya wannan kuma masihu dalalati ko wal hiwaya bata da halaka shi wani shi dudan shi kuma wannan albarka da kuma shirya shi annabi da alaihi salatu wasalam domin da ya shafi mutum in yana da shi da albarka albiru zai wani in in makawo ne zai dawo yana gani idan kaza ya daina wato baya motsi amma yana numfashi da ya taba shi zai jaji har ko wannan ai da albarka ne to shine bambanci to sai ce wa a'udhu bika min fitnatil mahya ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga fitinar rayuwa malai suka ce wato fitinar rayuwa shine Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da idan ya zo mutuwa ko dai a duniyar ya kimin Allah yadda ya kamata sannan idan ya zo mutuwa kuma kafin ya zo ya mutu ya ta wahala da ke shi ne abin da Allah yake gaya wa walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al malaikata al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ina ma kana nan lokacin da mala'iku za su dauki ran wato azzalimai da wanda suke kafirce wa ubangiji malaukakin sarki mala'ikun na dukan suna dukan su ta fuska da baya suna cewa da su kudan da azaba ko kuma ta cikin suratul an'am inda Allah madaukakin sarki yake cewa za su rika cewa da su akhriju anfusakum suna dukan wanda zai mutu suna fito da ku fito da rawo al yawma tujzauna azabal huni yau za a taka muku da azaba mu wulakanci kafin ba su mutu fitnatul mahayati bima kuntum tastakbiruna fil ardi saboda eh bima kuntum tastakbiruna eh bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayati tastakbiru ita ce ko saboda haka saboda abin da kuke gaya wa ubangiji mara kuke zanci wato na dangane da ayoyin ubangiji kuna girman kai in an wato kai yato ku zuwa ga shari'a shine kuntum an ayati tastakbir kuna yi wa ayoyin ubangiji girman kai haka malaiku za su ga ya musu ba sa magana to shine fitnatul mahaya wa fitnatul mamat da kuma fitnar mutuwa wasu kuma malamai suka ce a fitnar rayuwa shine ya zo a duniyar bai ji daɗin ta ba in ya zo mutuwar kuma shi ma a ɗanɗana masa wannan azabar da muka faɗa suka ce a'a ta rayuwar shi ne wannan maganganun da malaiku za su rika faɗa suna duba almamat kuma shi ne azabar kawai wasu suka ce a'a waccan magana da aka yi ta farko ita ce ne fitinar mutuwa shi ne lokacin da mutum zai mutu ya shiga wannan yanayi wasu suka ce a'a tunda ba a kawo azabar kabari a nan ba wannan abu ake nufi kuma yana da ƙarfi cewa ku tuna rayuwa shine malaiku su garga ya musu magana almamaki kuma bayan sun mutu cikin kawai shi tare da wani da ban kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asar ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga baki baki ba oke yi zunubi kai shi ne mutum ya rika fadawa cikin laifi yana tare wal mazrami da kuma nauyin baki don wani za ga baki ya mai da shi kamar shan ruwa ba ruwan ba ba ko da buwa ba za ka can shago ana bin da baki can ma ana bin ko ina duk abokansa sai bayan ɗaya diyonci wato suna bin sa suna bin sa baki wannan na bin sa baki wannan ma na bin sa baki wannan ma na bin sa baki to shine wal magrib fa qala lahu qa'il sai wani mai magana yake cewa ma akthara ma tatta'idu min al magrib exclamation mark ya ga wala guda ina mamakin abin da yasa kake yawan neman tsari da baki abun mamaki annabi Allah yana yawan neman tsari da baki fa qala sai annabi yake dashi inna rajula idza gariba ka sani kai ba za a gaya ba idan mutum baki yayi wai yawa ana bin sa baki haddasa fa kadiba magana zai yi amma sai yake ka kariya kuna cewa ko kuma ya daga waya ya ce wallahi baya gari ko ba ka wani shi za in mutum ya muka haɗe ya ce na kira ka kaji daga yin ce ba shi kake bi na ko ana bi na ba shi na daga waya saboda kawai ni ba ba shi kake bi na wanda rai daga waya karkari yin na daga ba magana za mu da ɗabi a ciki ba wani abu a ciki saboda haka kaga wannan zai sa ƙarya yana sa ƙarya domin da ko haɗe zai wallahi tallahi ko kuma da ya hango ka ya waya da ƙarya ai waya yanzu nan mutum aka aka ce wani ya ce sun yi waya da wani ya ce wallahi waya gani sai ce amma kamar wani nake gani yanzu kuma a mota kamar kai sai kuma yi can da kariya zai kara da biyu ce wallahi dawo mu ke nan yanzu ai matsalar ke nan ita kariya su kai ta da ya ce wallahi sai ka ta samu daya dan ana rutsa ka kuma sai ka rage da zaka to kaga baki yana ta kariya in ba ka so ka koyi kariya kar ka yi baki wa wa'ada fa akhlafa yayi alƙawari ya saba dan da da shi yau zai biya yau din nan ba zai zai biya yau din ba zai fake da wani abu sai ai ba ya albashi ba eh ba ya albashi ko da an masa kuma zai ga ma ba haka za a ci da biya shi biya yanzu ba da albashi aka wani ba ta gaya mun suna bibiyar wani akan haƙƙin matarsa sai ce mun ba za ka gani muna zaune sai ya kira shi ya kira da yake daga sai mace ya ce to kai ba alƙali yana so alƙali yana so ɗaure ka yi nake ta baki sai ce masa ko wallahi tallahi har yau ba biya da albashi wata ya rabu ba april sati biyu kenan da ya wuce da har yanzu wai ba ba ta da april ba yake kuma yake malamin duka da sai nuna ya nuna mun wani tafin da yake ce mun bai an mata rasuwa daga lokacin da mun da mai rasuwa wannan kuma tafin da yake sai ya rika nuna mun kare da yanzu sai ya je nufi to ai kyale shi kan zai ce ai mu a gurin mu evidence yace ba ga kai message din da wani ka suna tara ya ce kaza ya ce kuma maganganun suna suke kwaro matsalar ƙarya kenan in kai wannan hada yin zan wani a cikin shi wani iya kuma wallahi yanzu wannan wata da kai ne eh Allah ya ji to yi da ban annabi saraka rasulun ne annabi yayi gaskiya masu irin wannan dabi'a mafiya yawanci kariya take wa wa'ada fa aqlafa ya alƙawari ya saba da ranar maka wa sabaran da kuka yi zai kai wayar gaba daya ya kace ba sai ka kira ta shiga ba ba za ka kuma jin da wani bayan sati kuma kana jin da yake wallahi a kwance satin ka guda a kwance ko guda baya ya ko kunna waya ba ka je ba wuta gidan ba shi kenan baya za ka yi Allah ya tsaro to kaga wannan shi ma wato gaba ce da sai an kiyaye na abin da ya shafi cin baki to kaga an kwadaitar da mu wato yin wannan addu'o'in bayan tahiyya kafin a yi sallama yawa sannan kuma kamar da shi ma yana ƙara nuni akan inkarin bidal kafirci ne ko inkarin azabar kabari shi ma kafirci wa Allah da akwai wanda suke cewa ba azabar kabari ƙarya ne kawai hadisi na 346 ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u annabi ya kasance yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya wajidi ina neman tsari a gare ka daga azabar kabari akwai ta wata ayoyi muka kawo satin da ya wuce akan cewa dalilan da suke nuna akwai azabar kabari mun kawo ayoyi biyu na wani rizikan da hun min al'azab al'adina dun al'azab al'akbar la'allahum yarji'un wa fi tabi'in da kyau wannan da dama fito wannan sun sauke tunawa na ala fir'auna ajalla amma wa haqa bi ala fir'auna ajalla ko sannan annaru yu'raduna alaiha guduwa wa ashiya ainan ne gabar guduwan wa ashiya ayyuje a duniya za a rika azabtar da su guduwan da safe wa ashiyan da yamma sai ce wa yawma taqumu sa'atu ran kiyama kuwa kaga nan duniya ce adkhilu ala fir'auna ajalla za a ce ku shigar da fir'auna da shi da yan tawagarsa mafi tsananin azaba ita ce ta lahira ita ce ita da azaba Allah yake to kaga wannan dalilai ne da ya kamata a rike ba kuma hadisai muna biya ba na'am an gane ko to sai yace wa min azabin nari da kuma azabar wuta in ga annabi yana neman tsari daga azabar wuta amin mutum wa min fitnatil mahya wal mamat da fitnar rayuwa da ta mutuwa ومن فتنة المسيح الدجال لكما فتنة المسيح الدجال يوجد واتو واتو وانده يجي مفتر بابي نغبا باب استحباب الذكر بعد الصلاة باب يجي وغانا عكام مستحبي ليه الذكر باية صلاة أنا دو مثل يرقع ذكر باية صلاة an gane ko sannan wa bayani sifati da bayanin yadda ake zikira an mugira ta bin shuba an karbo daga mugira dan shuba an warat an karbo daga warat kaga da mugira dan shuba da warat dukkan su gwamnati suke a lokacin shi mugira dan shuba din zamanin sai da Umar yake sai da Usman da yake bai duke shi ma haka warat bai tuɗe shi ne ya ci gaba da tafiya ne ai da ba haka mun yi za ka mutum ya hau ba dole ne wani ya kakkaɓe gwamnati da akwai wanda za ka iya wurin to lokacin da sai na usman ya hau bai kakkaɓe mujiran da shi ba daga gwamna ba bai kakkaɓe wa rafi daga gwamna ba shi sai ya gudu ya tafi da su kai har sai da suka kai zamanin ai sai da shi wa'annan biyu suka kai zamanin mu'awiya kaga ita sai na alba ya ci gaba da tafiya wannan na fara ne ko in kan taba yin jihada ba ki jira ji bane wani sai tuka mu ba jira ji bane kai ma ka wata dukiya ta laka kai ma kuma ku bayyana da kyau ji yadda kake so tsaftace gwamnati kowa ya kai akwai wadanda in ka zo karfa kamar za su zama ma Allah baran ba ku sai ba wai exoneration wasu nake a gwamnatin su ba ba ruwa na ina so ka fahimci yaya tsarin rayuwa yake da mulki lokacin da sai da Ali ya zo babban matsalar da ya fara samu da sai da Muawiya shine Muawiya ya ce ya fito da wanda suka kashe ƴan uwan mahaifinsa kun fahimta da kyau ana tare da su wasu duk makamai ne wasu ministoci ne wasu kwamishinan wasu kaza misali shi kuma sai da Ali ya ja a bari ya fara ma fahimtar gwamnati wannan gaskiya ne domin wanda aka ce masu kake wani ka fara karkaɗe sai ma kake karatu kowa idi da hadin dai shi kuma yake hadi an fito da su tun da gwamna ne yake a kuma gwamnan da ake so da duk gwamnonin da aka yi ba gwamnan da ake so irin muawiya saboda mutum ne mai kyauta wane mutum saboda haka ba wani gari da ya tara mabiya irin garin muawiya sham shi za a yi jarraba cewa shi sai na Usman ya dawo da hedi kwata da dawo ne ya zai da ya za ga inda yana kusa da annabi alaihi salatu wasallam kuma ya bai da shi ga in ta buga a yi kan ba zai bai da shi to da yana ganin nan za a ba shi kariya ta hanyar kariya to kaga sai na alaihi ya zo bai tuɓe wasu ba dole haka ya koyi da gudu kuma ya san waɗannan mutanen suna da matsaloli ku fahimta da kyau duk yadda ka iya in dai zuwa kai ba kai ka fara gwamnati ba akwai waɗanda kana kyale su ne kawai zo da wata maslaha ba yadda za ka yi kun fahimta da kyau kowa ya ce kana kyale su ne don wata maslaha don wallahi idan ka take ka tuɓe su za su kai ma dai sun gama da kai wannan ya kamata mu fahimce shi a tsarin ko da shugabancin magana ta ne za ka ɗauko ka kawai ta ne kai a magana to kai ta ka a kowane ka zo kawai kyalewa za ka yi domin in ba da shugaba ba za ka san wasu dukkan da ake a gidan ba to kyale su za ka yi don su zama ba masu fili sun ka da illolin da suke gidan wannan tsari ne ka je karanta siyasar shari'a to sai ka zauna lafiya kaza to kaga da wara da shoba katibul mudira ta bi da shoba kuma sakatare ne na mudira da shoba injin kale yace amla alayya mudira ta bi da shoba fi kitabin ila muawiya mudira da shoba yayi min shibda da ke yana kai abin da rubutawa fi kitabin rubuta wata wasiƙa ila Muawiya wanda za a aika Muawiya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba abinda za a rubuta a cikin shine annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana fada a karshen kowace sallar farilla kowace sallar farilla yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الذي منك الذل kun ga wannan yana cikin azkar din mu kaji kaji ba ko yana cikin musamman na bayan sallah ba wanda kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bayan wannan kabar wani da muka faɗa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam har zuwa wannan gurin da zaka fito wannan yana cikin alƙalin mu na bayan sallah abinda zaka ji abinda kake faɗa shi la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba wanda ya tantanta abota wa sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki na tare mun sha wannan bayanin ko a tauhidi in na ku iya tunawa cewa wato taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidu al-haqq ko a bakaran kuka tudu mun yi irin wannan wurare to a gabatar da abin da za a iya jinkirta iya ba da ma'ana to yana nuna ba possession na wannan bayanin da aka cewa idan wani ne yanzu misali idan mutum ya biyo wani abu a gida matarsa uku sai kawai da ya shigo sai matan sa na zaune sai dauka sai yake mai ɗakin ya shiga yawa hajiya mai ɗakin gaba yace taki ce wannan butar sai kadai shi ne wadda suka ce ya ja bamban da ya shigo da buta ya ce wannan butar ta kuɗi ya zo ya danta uwar gida ya ce ga butar nan ta kuɗi wannan kalmar ta fi karfafa cewa da ta iya rigima a kanta cewa duk wacce ta taba ta ce ai ne gida cewa ya dawo ce ni kadai to shi ne wannan lahudan amma misali idan da za a ce um lahu ma fi samawati wa ma fil ardi inda za a ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu larabcin yayi abin da ke sammai da karfai na Allah ne wani zai iya zuwa ya ce ni ma da ni namu sai ya kara conjunction kawai ya ce a ai hada shi ya kawo akiba aka kai sai ya kawo ya dora ya ce hada shi amma da aka ce lahu an rufe conjunction din ba wanda ya ce mallaka ma fi samawati wa ma fi al shi kadai ya mallaki abin da ke sammai da kasai ba za a ce da kuma wani ba to shi ne ana ke cewa lahul mulku za a iya cewa almulku lahu shi ba mulki na Allah ne amma tunda aka dawo lahu a farko to banda shi ba wanda yake mallakar wani abu shi sa a ciyawa zai ce limani mulku yau ba wanda yake ba da amsa daga ƙarshe sai ce lillahi alwahidil qahhar saboda wannan kalmomin da aka rika bakalawa a baya wa lahu alhamdu kuma shi kadai ake godewa wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan shine mai iko akan komai mun ja faɗa cewa da tauhidi ka ce qadirun alaman ya jawo wannan zabo ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan kowa da komai domin kace qadirun alaman ya ja abinda iyayen mu da kakannin mu suke faɗa cewa qadirun alaman ya ja wato akwai matsala domin mai iko ne akan wanda ya ga dama wanda bai ga dama ba fa ka taimakawa daga cikin kiran masu wata akidar cewa idan mutum ya je yin sako Allah bai sani ba ka taimaka musu akwai murji'a akwai jahiliya akwai kaza akwai akwai kadariya to a wannan akidin akwai wanda suke da akidar cewa wanda idan kaga mutum yayi aikin lada Allah ne gada ba idan yayi na sako ma shi gada ba wannan kuma da tsaffiyar akida ne Allah ne ya sa ka kai mutum ya je ya jiya ko ne kai ya ko ne kaza to kaga wannan ta'dili shi zai shi za ta yace wa huwa ala kulli shay'in qadir ne yiko ne akan kowa da kowa Allahumma la mani a jama'a ya ubangiji ba wanda yake hana abin da ka bayar wallahi wannan kalmomi in mutum yana biya da gura ba zai wani hasada ba wadan wani yayi kuɗi kai wani hasada lokacin lokacin da wanda ya samu ilimi kai ma hasada ba za ka yi ba domin kana bibiyar abubuwan da kake biya ta dabura la ma ni ali ba ali ya ubangiji ba wanda yake hana abin da ka baya wala mu'ti li ma ba kuma ba wanda yake bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zaljati ma abokin kokari da dukiya wato wannan dukiyar ta ba za ta yi amfani ba minka a gurinka aljatu kokarinsa da dukiyarsa ba ta amfana da komai a gurin ka in bai yi abin da kake ba domin aljaddu yana zuwa da ma'anar dukiya kokari ko kuma kaka kaka ya danganta da yazo yadda yazo a tiyakin jumla shi da wani wake yake zuwa bi jiddin la bi jaddin an gane ko kullu mujdi fa hal jaddin bila jiddin bi mujdi ba ne mu kai duk inda ka ga mutum yanzu ya kai wani mataki ya iya karatu har yana koyarwa ko har ya yi masters yanzu ya gama ya zama dakta ko ya yi kaza ba da kuɗi ya siya ba jijiji lafiya ba girma ba ne ba shi ko rashin kokari wane mu kai jijji jajircewa ya yi fa hal jaddin bila jiddin bi mutu ka taɓa ganin mutum kawai dan yana da kakanni kakanninsa ɗan tata ne da ɗan gwaje shi kenan zai zama dakta rana ɗaya kawai bai yi komai ba shine fa hal jaddin wato fa hal jaddin bila jiddin bi mutu dan kana da kaka kafin kakar ka shine wani shi kenan a da shi kai karatu ni ke kai karatu ni ke ka nema kawai to shi ne abin da yake faɗa wala ya fawo daldal da yin kaldal to da haka kaga wannan idan mutum ya kiyaye jima ba zai yi wani hasada ba Allah ya ce wa kiwa da sarar ko a gaban mu aka aibe shi shikenan a gaban ku aka aibe shi Allah ya daga shi kuma to ya zaka yi ya samu kuɗi ya samu dukiya ya samu sarauta ya samu mulki a gaban ku naku aka aibe shi haka Allah ya ga dama malai yake abinda za mu koya a wannan hadisin ana so mutum ya rika yin wannan addu'o'in ƙarshen sallar sannan wannan addu'o'in sun kunshi tauhidi cikakke suna kore shirka kuma suna tabbatar da mulki al-mulkul mutlaq lillahi ta'ala wal hamdul kamil da cikakkiyar godiya wal qudrati tammati lahu shine bayanin da ne na cikakken iko da Allah madaukakin sai ana bi wa rayra radiyallahu anhu hadisi na 300 da 48 qala ja al fuqara hadisi na 348 abu hurairah yace idan al-fuqara mabukata sun zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo gurin annabi alaihi salatu wasallam fa qalu sai suka ce ga haba ahli dusuri amma wato min al-amwali bi darajati al-ula ahli dusur ma abuta dukiya daga addisa ne ko addasa ba mayafi ba ko mayafi saboda wato ma abota mayafi wanda zai iya ma tumari ko kwamfani su ne masu hannu da zuni ke sai ake kiran su ahalin dusuri saboda a lokacin ba kowa ne yake da riga da wando su kake ba sai dai ka same shi yana da riga kawai kadai riga kawai wallahi duk masallacin nan ba wanda bai yake da kasar biyar na maran amma wata kila yau ya zo na ya ta mita su suna cikin talauci ana ta kaza kaza kaza ta biyar ba ka kasar ta biyar duk masallacin nan nayi wannan alwaji babu amma aka samu sahabu annabi alaihi salatu wasalam ma ya fi kawai yake da shi Allah sai dai arzakin mata sai wanki in ya buge kuma zawa wallahi shi za ke kiran masu kaya iri riga da wando ahlul dusuri su kadai suka isa sa riga da wando amma shi zai da ya sako jallabiya ba wanda wani ko ya sako riga shi za a yaya ta sauka wani kada alimin al-mustaqdimi na minkum wani kada alimin al-mustaqdimi sai an zo masallaci ma ka rika ganin wani ya ruku ana gano zuwa wurin sai munafukai su zauna a sahun baya don don mata su rika ganin zuwa wurin sai Allah ya saukar da ayi mun san mun san masu masu ƙaryar karyewa alwala ta zauna su ta janjalin alwala sai su zo a tsawon ƙarfi Allah ya mutu fabiha ya tona musu a ciki sau da wala ka ga wannan baiwa ce da Allah madaukakin sarki ya yi wa ka rika gode masa akan ta eh duk da wato bukatar da kake da ita to shine ma abota yalwa da dukiya daga cikin wato sahabbai sun tafi bi darajatul ula sun tafi da darajoji madaukaka wan na'imul muqi da ni'ima wanda take da wamamiyar ni'ima bi kiyya la hawla wala quwwata illa billah yusalluna kama da sallah gibda ke da wannan ba hasada sunan sa gibda shine mutun yana aji alheri ka rika jin ina ba kai kake Allah ba da sarki ka ba dukiya irin ta wani rika irin abun da wani yake wannan gibda ya halaka shine annabi yake za a baka lada irin nasa na wannan alherin ne ba cewa kai Allah ya kwace ba ko Allah ya kwace aini babu wannan ita ce babbar hasada kai baka samu ba shi bai samu ba wannan wuta take kai ne me illa ta biyu shine Allah ya kwace na ya baka shi ma illa ce hasada ce ta ba abin da ake so kai gibda cewa Allah ya wajen garki ya ba ya baka irin nasa kai irin yadda yake yi ne dai amma ba ya kwace na ba to bara mu je zuwa wa yasumuna kama rasu har fa ku dauka yusalluna kama yusalli wata sallah ake bayani a nan farilla ko nafila eh ai farilla ce ba burgewa dan ka zo ka ce kai sallar la'azar na zu wa za ka burge za ba dole ne ai tasirul hasil ne kawai wani mai kuɗi yanzu ya ce ma ya zalla la'azar ai na yi la'azar ɗazu to me kai ai ba abin da kai na burgewa amma a ganki bayan kuɗin ga farilla kuma yana nafila sai ga kai da kake in ka ji alat ba kawai yan filan ne Allah ka ji yan filan ce tabo sai ma alat ba ba ba ba ba ba ba sai kwarin bane su gado kan ba ka damu gida mu nake mamakin talakan da zai zo ya zauna ya ga wayar sai a ce wa mutane kilinin kilinin kai ba a cikin kiran kirki za ne ba kawai ka kashe wayar kala ga wata mala kamar da kanka zuwa ga ubangiji mara hukun sarki dan ma ka samu yadda kake so kar ka samu tafiyi kai ka raba hankali ka gida hudu ma ba bi ba ka ji alaji ya dauke ma hankali ana gama za ka yi MPN ce yaro da ka ko tana da sai ma wani cewa kai kaza kai kaza shi ko wancan ya da alatu billahi da ni wata wani baki da yake bi hankalin da ya koma sai yana idarwa da ya duba zai ga dubu ɗari biyu da hamsin ɗin da yake bi da aka turo masa amma kuma ya mai da hankali bayan sallar farilla ba zauri yake wuce wai ya miƙe yana nafila dole miƙe ka shine abin da yasa aka sa wannan wai wai su muna kama da su kuma ka zo rana alhaji ka gaishe wai an kira da sallah an kira sallah ya dauke bilo yana ci a shi ba wanda kan kaga yana azumi wata ne je karki ba ki da kuɗi Allah kuɗi ne babu ba wai dan Allah yake yi ba saboda yana yi ne saboda su matsaloli kawai hakuri za ku yi ma dan uwanku ne talaka ka da zuciyar da kai haka azumtan yake kidi to saboda haka kaga idan ka ganshi shi ne wannan yanayin yana yi dole zai burge ka domin ga wace Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta abubuwa kala kala kuma yana bin sa ba talauci ne za ta azumi ba sam to shine waye su muna kama da su za su farilla kuma su zo na fula ya ji wanda yake na alalai wani ma yanzu yana siya mu da wuri wani ya ayyamu biyu sha uku sha hudu sha biyar na wata ko ya ɗauki wasu kwanakin daban tun da akwai wasu rawayoyin da suka zo a haka to to sai ke cewa walahum fadlun min amwali sannan suna da rarar dukiya rara ya hujjuna biya wannan sai aikin hajji da ita ba ta farilla ba yanzu wani ya tafi aikin hajji na bakwai ya tafi wani na takwas ya tafi ba na farilla yake na nafila yake yi miliyan ɗaya da rabi in ma jirgin yawo yawo miliyan biyu ya biya ya tafi na nafula ba na farin lawa haka ya hujjuna wato biha suna yin wato aikin hajji da wannan ranar wa ya tani runan azumi ya zo ya tafi aikin hajji an umara domin umara aikin hajji umara azumi annaba alaihi salatu wasallam cewa ya ta'dilu hajja yini take da aikin hajji idan kai umara bambancin su kawai wasu ayyuka ne ba kai ba amma idan kai umara azumi za a ana tar bugunta to ya kuma tafi ya je aikin haji yanzu da ya dawo ya huta wallahi zai fara adashi kuma tafiya umara akwai masu haka wa yujahiduna sannan an fito za a yaki kuma su jihadi kuma wa yatasaddaquna sannan da an zo neman sadaka banda wato zakka shi ma idan zakka ce kaga wannan wata burgewa zai dole ya fitar shi ma wata kawai wata sadaka ce ta musamman a kawai yanzu wannan kwanakin masu albarka sai rika bin mutane yana raba musu kuɗi ya ba wani dubu ishirin wani dubu goma wani dubu hamsin har da mai dubu ɗari biyu duk ya rarraba wannan kuɗin tsada sai ya ce ala'u hadithukum duk sun ce ta wannan bayanin da annabi ya ce bana ba ku labarin bima in akasum bihi adlakum man sabaqakum abin da kuka yi riko da shi za ku riski waɗanda suka riga yi ku ba wa lam yudrikum ahadun ba'dakum kuma ba wanda zai zo riske ku bayan ku mutukar ba irin abin da kuke yi ba wa kuntum khayra man antum baina zaharanayn kuma za ku zanto ku ne mabiya alkhairin wanda kuke tare da su a wannan lokacin mutukar ba irin abin da kuke suke yi ba illa man amila mithlahu ka bayan sai dai wanda yayi aiki irin naku duk wanda abubuwan da aka faɗa shi ma yayi yusabbihuna sai annabi ya ce to kai kai tasbihi kuke subhanallah wa tahmaduna kuke alhamdulillah wa tukabbiruna sannan ku rika yin kabbara kalfa kulli salati bayan kowace sallar farilla talatan wa talatin to talatin da uku kun ga an gaya mana abin da za mu iya yi mu rika jin mun kama kafada da zuwa amma wani za ga saboda waya ta da alatin kiran da aka yi babba ko babu zai samu ba amma zai samu dama yin wannan din ba sai ki dan yema a tsara wanda wannan din ya halatta idan ka matsu ma ka fita a hanya kai domin Allah ta kai za ka bai su musalata ko wadkurullah qiyaman haka ne ko dan zai wa qu'udan wa ala junubikum qiyaman wa qu'udan in kun gama sallah azzatin ka ba ka da lokacin da zaka yi ka fita to a hanya kai amma dai kar kai azara ka yi shi a hanyar idan kuwa a masallaci ka gaji ka ɗan gajin gida kai abinka ka yi a zaune ko a tsaye ko a wanda yanayi haka aka gaya ba kar kai asarar to sai annabi ya ce ka rika yin wannan 33 33 33 wani kabbiru arba'an wa 30 in ka zo kabbara sai ka yi ta 40 34 farajatu ilayhi kafin mu wuce nan fa'ida shi ne tabiyin sallah banda wasu ruwayoyi a wannan ruwaya idan idan da sallah ka yi wanda azkabin ba dole sai ka waje ba subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar in kaga dama ka yi a haka a dunkuli kuma kowace ka gabatar misali ka gara haka yi alhamdulillah subhanallah wallahu akbar yayi talatin da uku sai ka cike da nadarin da abin da za mu karanta yau in kuma ka ga dama ka yi subhanallah talatin da hudu alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku in ka ga dama ka yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku idan kuma mai talatin da uku uku kai ka cike da la'ila illallah wahdahu la sharika la amma za ga wani saboda jidan ya fitsare ba kai wannan din ma baya iya yi baya iya yi gaba ɗaya ya riga ya ya ya kanan da ɗaya baya suka samu wannan da sai sai hana ta saboda haka sai mun yi da gaske wajen ya karfe to kun ga wannan kuma shi ne tazmin da annabi ya gaya na Fatima lokacin da wato suka shiga yanayi in kana cikin matsalancin hali kai ma za ka yi ba shi yayi ba yawa duk da akwai addu'a bashin da bai ita ma misali a wahala abinci an shiga yanayi na wato a kanika yi shi ma yana ɗaya daga cikin annabi ya ce wa na Fatima kun zo kwanciya ku karanta maganin wannan kuncin amma sai ga wani kawai kamar yadda wani a karatunmu ne na ziragu ya yi tambaya a kan tashi sallah addu'a to ka irin wannan ne in ya zo kwanciya bacci wata kila da social media din sa zai da addu'a ba abin da zai kuma ya tashi bacci da koko dole ya rika jin haushin kowa da ka fito matashi ya fito da mota ya ce matsiyata ku ta anan ba ta ko ya ga wani da sabuwar mota to ta kala rayuwa in baka yi wata ba a nan din ba ba kauya zaka ci tantun ma wahala zaka in ba kai ba to saboda haka wannan shine sai ce farajatu ilayhi sahabin yace sai na koma gurin Annabi alaihi salatu wasallam da Abu Huraira fa qala sai yace taqulu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yaqula minhunna kulluhunna thalathan wa thalathin na koro amma gurin Annabi alaihi salatu wasallam nace ya rasulullahi me zan faɗa sai annabi ce ga dai abin da zaka faɗa shi din da aka gaya ma subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta ta kuna ko hatta ya kuna min hunna kullu hunna kullu hunna salatu wa salati hatta ya ranto ko wace daga cikin talatin da uku in ka ga dama ka wari in ka ga dama ka haɗi duka yayi to ka ga wannan zalika fadlullahi fihi man yasha wallahi za ka ga mutum za ka ja mamaki hatta wanda suke zuwa Saudiya ka ga mutum biloniya da kuɗi wallahi za ka gani irin yadda yake wa Allah zai ga ko kafa da wakawa wallahi tallahi za ka ga wani yana yawo irin masu zuwa su mutum ya je je abinci a daru tauhi gurin matsabin nan ya je ya gaba ɗaya su baya so a gani ya je je duk wanda zai tabo duk wanda zai tabo ya je a wurin kar a dawo ko mutum ɗari ne kuma ka zo ka ganke ran litinin yana tsaya da litinin rana da rizu ba haka sannan baka fi shi zuwa harami ba duk sallar farilla a harami zai yi duk sallar farilla da ko ni biya masa ma aka amma zai zafi bai je harami ba Allah mun haulinta da wani nufi yana fara yana yau rabar da harami zafi ba guda da amma wani kai a tsara ko na zo maka zafin da wajen da ya zoge umara shi ke lalabar da hada kawai baki yake a wajen ai da ba akwai masu zuwa wuri wallahi akwai wanda za su tafi kama wajen kawai su baki saboda sun ɗauki wata gurguwa ba da wai ake wajen wai wajen da maharami azzalallahu wa ni'mal wakil ya wajen da kuri zama harami dan Allah a daru tauhid kake ina a daru tauhid ka kama harami ne kullum miliyan daya ina nan da harami kake harami kake ba wanda zai ma mutu harami kake na eh kuma shi kadai ne sannan ba ruwan sarka ba ka saba ai wanda yaje maka za da so yake gera ido hudu da Ka'aba wanda muke karanta ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram Abdullahi da Abbas da ya hango ta sai addu'a kullun da ya gane ta sai hawa addu'a ai ganin Ka'aba ma ya farin ciki yake samu shi za ga mutanen mu Laraba da kowane irin kabila kawai mutum ya gaba da wajiya da ya zuwa ba zai ido yana ta kawai ke cikin lanta amma wani yayi asara kawai kullum bacci yake saboda ba ruwan kowa da kai wuta ce to a ba Najeriya kake ba na gaba da ba ba ruwan ka da kai in kaga ta gire to ka kai dakin ka gire Allah in dai ka gaba wuta amma tsifta wani do ba ce tsifta ai muna tsayawa a airport wani yana kusa da ni ya jira ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace Allah ya wata wani ya ga ni sauro da rage wuta ba sauro da rage wuta eh lazim mu gari ne mai dadi muna son sa kan ba kan banda maka da waje ba inda yake Najeriya ni a guri na amma dai wannan sauran da rage wuta matsala ne Allah wani wani bawo Allah yana ce wani wutar da take harami kawai wanda aka ajiye standby za ta bawo Kano da Kaduna da Jigawa kawai wanda take ajiye aka yi rizabin din ta kuka san ko dan megawatt megawatt na bi 5000 megawatt ne yawa ya fita da dubiya wane mutum 6000 ko garin daɗi yana ne zaba Allah sai Allah kuwa Allah ya dace da ku a gurguje lokacin da ya tafi gaskiya mun zo mu dan ja hankali mu ƙara jan hankali akan abin da ya shafi ajrul hijja amma dai ko jaka babu abu ɗaya zan yi magana a kai wanda wasu ke da jefa mutane shi ba duk da cewa akwai a gurin ɗaliban ilimi abu ne mai kyau dan za ka faɗa da ilimin ba hadisin gamba abin tubutur da ake ta magana annabi ya hana yin azumin na kula ranar asabar don wasu na zarhu zai ga mutum a karan bada kawai ya rubuta a facebook a dunkule wanda malaman da suke magana a kan azumin asabar sun kasu gida uku kun fahimta da kyau ku wanda suka ce wanda suka ce yin azumin ranar keɓe asabar ita kada yake yi azumi na nabula makaruhi sai imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu shafi'i imamu malik duk suna da wannan magana cewa makaruni sun fito idan za a kai ka tada da ita da ranar gaba ko ta baya ko dai kai asabar lahadi ko kai juma'a a zuwa suka ce wannan ba ba ka da matsala amma inda za ka yi kawari a zama ɗaya ta kaɗai ka azumin nafula to ka yi makaruni amma azumin da ya kun ji kashin farko kashi na biyu shine imamu ahmad bin hanbal shi kuma wanda yake halal ba wanda zan jakar hanci ya halalta domin hadisin da aka kawo na zamma binti busur akwai malaman da wasu ma yadda da ya inganta ba cewa annabi ya hana yin azumi ka kimanta asabar kadai kai azumin nafila kun fahimta da kyau ko kun ga wannan duk suna da magabata sai na uku shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda shine yake da fatawa a malaman baya-baya da wahala ka samu magabata a baya can wanda suka goya man baya shine yake da risala da yake akan haramci saboda a gurin da hadisin ya inganta yana kuma a inganta hadisin yana da magabata amma akan hali akan azumi ranar asabar kuma malamai suka ce bai da magabata saboda haka shi ne ya kewa kan wannan shi ta ya sai bin taimiyya da ire-iren suka ce azumi ranar asabar suna bayan imam ahmad yana nan a yadda ya halatta domin ɗaya daga cikin amsoshin da za ka bayar shi ne idan mutum misali kowa ya yadda ana yin azumin ya mu da ko yau kai gobe ka huta ko ba haka ba kowa ya yadda da wannan hadisin ba wanda ya ingara to mu dauka sai mutum zai fara siya mu dawo yau da jinin zai fara gobe idan yayi gobe jibiyar ji zai yi azumi eh ba zai bari zai siya mu dawo ne yau yayi gobe ya huta yayi talata laraba zai yi alhamis zai kuma yi ko juma'a zai yi ran yau zai kuma yi to ya za ka yi da wannan azumi ai ita kadai aka yi ko ba haka wani idan dai aka kan magana keɓance rana ne ya za a yi da wannan saboda haka jama'a ba ruwanka da rikicin malamai na arfa eh to ai shine arfa din da ta faɗo ita muke magana ta faɗo a sama eh saboda haka ba ruwanka sannan cewa suke duk wani wato kamar sallah ce da aka yi hannu akan cewa kada ka yi zalla bayan la'asar amma suka ce banda zawajin asbab ko bijiri jikur ta kama ba za ka yi bayan la'asar banda zawatul asbab haka suka faɗa saboda haka shi ma wannan banda wanda suke ma abota sababi kawai mutum ya ɗauki ya ce ƙoshi ne ya ce kawai za a saban dai azumin nafila shi ne ba a so amma wani abu ya kama ko asura ko arba ko abin da ya gama da wannan yi ya faɗo ranar da aka yi hali ya halatta wannan shi ne a dunkule wallahu musta'anu alayhi kula awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu lafiya wannan ko kuskure Allah ya yi mana akwai karatun mu na alwaji sai fike sunna wani kitab da hadis shi ma gobe insha Allah ta'ala an sami taimakon masallaci na ɗari shida da hamsin kuna fata Allah ya fata kowa da alkhairi Allah ya fahimci zan iya ba wa duniya da lafiya na na'am oke um wasu ne suke yi kumfule ai na ga kuma din da muke lafi tana yi oke ana magana a kan magana malam bai na wala ke yi da kuma jagororin masallaci ba ba wai bikin system ɗin koyo yana da matsala su wayannan kayan sauti wani lokacin ba a sai aka yi kawo mana a yi an gyara to kaji an gyara kafin lafi aka yi magana cewa mu faɗakar cewa wanda wanda suke jiwa daga gidaje ba da to an gyara insha Allah Allah ta gyara kai amma shi harkar irin wannan abun ne ba su da tabbas da kake ganin haka kawai wata ran kalau ma yake zai dauki اللهم علمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين